شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar alhamis ce da ta daidai da 21 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 24 ga watan februari shekara ta 2011 wannan shine kaset na goma daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'ilalu sagir wallafar babban malami alhafiz abu isa a tirmizi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi mun karanto wasu matsaloli waɗanda a dunkule al'imamu tirmizi ya tattaro al'amura masu ɗimbin yawa waɗanda daga ciki za mu karanto ainihin wato daga cikin sharhin da babban malami al'imamu al-hafiz ibn rajab alhambali ya waɗannan maganganu ya fara da matsala ta bad'u taftishi anil asanid yaushe ne aka fara bincike game da isnadodin hadisi isnadodi na hadisi yaushe aka fara bincike a kansu sannan da mas'alatun fi riwayatil mubtadi' dangane da riwayar mutumin da yake bid'a to duk zamu tattauna wannan insha Allahu ta'ala kamar yadda yake kuma in Allah so zamu dubi wata mas'ala mai muhimmanci ita ce riwayatu siqat an ghairi siqatin haka kuma ar-riwaya an ad-du'afa'i min ahli tuhuma bil kadhibi wal ghafla wa kasratil ghalati insha Allah ta'ala duk zamu tattauna waɗannan mas'alolin mas'alar farko ita ce bad'ut taftish in ba ku manta ba mun karanta inda al-Imam Tirmidhi ya kawo maganganu daga al-Imam Ibn Sirin cewa kana fi zaman al-awwal la yas'aluna 'an al-isnad a zamanin farko wato zamanin Annabi da sahabbai ba a tambaya game da isnadi falamma waqa'atil fitna amma lokacin da kisan sayyidina Usman ya faru sa'alu anil isnadi sai suka koma suna tambaya dangane da isnadi likai ya akhudhu hadisa ahli sunna wa yad'u hadisa ahli bid'a sun yi haka ne domin su karbi hadisin wanda yake bin sunna hadisin wanda ya saba wa sunna kuma su kyale shi to ya kamata anan mu gane me ake nufi da ahli sunna mecece sunna a sunna a sunna anan abin da suke nufi shine wane ne ya tsaya akan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai suke a kai kafin wannan fitinar ta faru na aƙida da manhaji da mutunci da rashin ƙarya waye ya tsaya akan haka to sai a ce ahlus sunna yana kan sunnatul awwalina to wane ne ahlul bid'a su ne waɗanda su kuma suka shiga cikin rigingimun canji khawarijanci rafidanci zagin sahabbai ganin halaccin ƙarya don kare ra'ayi da ganin halaccin ƙarya don rusa maki to waɗannan su ake kira ahlul bida wannan asari ibn rajab ya ce imam muslim ya fitar da shi a cikin muqaddima hakanan al-imam al-khatib al-baghdadi shi ma ya fitar da shi to sai kuma malam yake cewa wabnu sirin radiyallahu anhu huwa awwalu man intaqada ar-rijal al'imamu Muhammad ibn Sirina shine malamin farko da ya fara bincike da tattaunawa game da mazajen hadisi a irin yadda aka san ilimin, ko kun fahimta? Domin kun ga ya kamata kai wa abin kyakkyawar fahimta, kaji dai shi ya ce da ba sa bincike, to daga baya sai suka dawo sai aka ce to a tarihance a irin a tsaya a binciki malami me halin shi ya gaskiye shi ya haddashi shine mutumin farko da ainihin ya fara yin wannan aikin wa mayyaza siqati an ghairihim sannan ya bambance waɗanda suke ainihin wato amintattu ne daga waɗanda ba amintattu ba wannan fanka a kashe ta haka fankokin da ke cikin nan a kashe su mala yake cewa wa qad ruwiya anhu min ghairi wajhin annahu qala inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum magana ta shahara daga shi ainihin wato al-imamu ibnu sirin yana cewa ilimin nan fa addini ne sai ku dubi wanda kuke karban addinin ku daga gare shi to kun ga waɗannan maganganun waɗanda shahararru ne ba ma wai ga ibnu sirina ba wallahi suna sa ina ganin akwai haɗari ga ɗaliban ahli sunna a yanzu ƙiri da muzu kun san malami ɗan bid'a ne ko ɗan son zuciya ne sai dai ya ci gaba da intima'i zuwa ga kungiyar ku ko yana cewa shi ahli sunna ne sai a ce wai a hakura da shi a'a malaman ahli sunna malaman hadisi malaman salaf da ke cewa ka yi hakuri da halin malaminka suna nufin hali na ɗabi'u malaminka yana da fushi malaminka yana dukan ɗalibai malaminka yana da ka waɗannan ɗabi'un ne aka ce ka yi hakuri amma ba ana nufin cewa malaminka yana da wani inhirafi al'aqadi ko almanhaji sai kuma a ce tare da haka sai kai haƙuri da shi musamman a halin da ya zama kiranka yake zuwa ga irin wannan abin da yake akai babu wani dalili da zai sa ka yi mishi mujamala ko ka yi kara ta ci gaba da karatu ta tare da shi amma kai ce abin ta kai ce a yanzu har ya zama ɗaliban ahalus sunna jama'a sai suna zuwa karatuttuka wuraren da ana koma kansu nan za ku je karantar da ku ya ce muku kaza sunna ne nan kuma wannan abin da aka karantar da ku aka ce sunna ne a ɗazu sai kuma ku je ku zauna gaban wanda zai ce wannan abin bid'a ne dole kaga ɗaya daga cikin su zai zama ba daidai yake ba to dan menene za ku haɗa wanda ke daidai da wanda ba daidai ba ne dan haka wannan ilimi jama'a addini ne dan haka sai ku dubi wurin waye za ku karɓa addinin ku wa fi riwayatin anhu annahu qala in hadha alhadith dinun a wata riwaya ba ilimi ma yace ba cewa yayi wannan hadisi addini ne falyanzur ar-rajulu amman ya'khudhu dinahu dan haka sai ya rage sai mutum ya dubi wanda zai karbi addinin shi to bayan da ya kawo wannan magana sai ya ce qala yaqub ibn shayba qultu li yahya ibn ma'in تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم يعقوب دان شيبة يتي نتي ويحيى دان معين كاسن wani cikin malaman tabi'ai kuwa da ke tsayawa ya binciki ainihin mazajen hadisi kamar yadda ibnu siri ne yake musu faƙala bi ra'asihi aila sai girgiza kai ce a'a qala yaqub yaqub dan shayba yake cewa wa sami'tu ali ibn al-madini yaqulu naji ali dan madini yana cewa kana mimman yanzuru fil hadisi wa yaf wa yufattishu an al-isnadi shi ainihin wato wa yake da suna ibnu sirin ya kasance yana daga ko haka ne ya kasance yana daga cikin waɗanda suke bincike game da hadisi kuma yake bincike dangane da isnadin masu riwayar hadisi la na'lamu ahadan awwala minhu ba mu san wani wanda yake farko shi ya rigaye shi ba sai kuma yace Muhammad ibn Sirin thumma ko kana Ayyub wato Muhammad ibn Sirin shine na farko sannan sai ainihin wato ayyub ayyuba sakhtiyani kenan wa ibn aun sannan sai abdurrahman ibn aun haka ne thumma kana shu'ba sannan sai ainihin shu'ba thumma kana yahya ibn sa'id wa abdurrahman sannan sai ainihin wato yahya dan sa'id da kuma abdurrahman dan mahadi ina fata an gane wancan ibn aun ne abdurrahman kowa ne ya shige min duhu gaskiya قلت لعلي نتي وعلي فمالك بن أنس ala gafata malam na ji ka lissafa manya-manyan malamai waɗanda su ne suka fara bincike game da mazaje amma kuma sai ban ji ka faɗi maliku ɗan anas ba yaya al'amarin yake faƙala sai ce akhbarani sufiyanu ibn uyaina sufiyanu ɗan uyaina ya bani labari ƙala ya ce ma kana ashaddan tiqa'a malikin rijal menene ya kai tsananin bincike wanda maliku ke wa mazaje ma'ana waye kai maliku ai babu kaman maliku wato waɗannan ba wai an hassare su bane ba ƙididdige su akai ba inna ma an faɗi waɗannan ne ala wajihil misal warawal imam ahmad an jabir ibn nuhin an al-a'mash an ibrahima qala ibrahimu an-nakhai kenan yake cewa inna ma su'ila anil isnadi ayyamal muhtar a lokacin zamanin Mukhtar wani fitinanne ne zindiki ne wanda yake da'awa ta uluhiyya ga Aliyu da da'awoyi iri-iri kamar yadda za mu zo mu ji to a zamanin da wannan fitina tashi ta taso sai ya karantar da ɗaliban shi da mabiyan shi game da halaccin yin ƙarya domin kare sayyidina Ali to a wannan zamani da wannan ɗabi'u suka yaɗu ko ina mutane suna iya yin ƙarya domin kare da ƙara sayyidina aliyu daraja shikenan sai aka fara bincike game da isnadi wa sababu hadha annahu kasura al-kadhib ala aliyin fi tilka al-ayyam ƙarya ta yi yawa ga aliyu a waɗannan zamunna كما روى شريك عن أبي إسحاق سمعت خزيمة بن نصر العبسي أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب شريك يرويته دقى أبو إسحاق يتي ناجي خزيمة بن نصر العبسي أزامن أينهم واتو مختار suna faɗin irin ƙarerayin da suke faɗi wa kana min ashabi ali yana daga cikin mabiya ali qala sai yace malahum qatalahumullahu me ya same su Allah ya la'ance su ayya isabatin shabu wani irin na shanu afwan wace irin dangantaka suka lalata mana sun lalata dangantaka da ke tsakanin sahabbai wato sahabbai suna da kyakkyawar dangantaka sahabbai dangi ne al'umma ce guda ɗaya amma waɗannan ƙarerai wannan yawa aliyu ƙarya wannan yawa mu'awiya ƙarya sai ya zama sun lalatar da dangantaka ɗin wa ayya hadisin afsadu sannan wani irin lalata hadisi suka yi sun lalata hadisai sun lalata dangantaka warawa yunus an ishaqa an silata ibn zufar silata dan zufar eh an abi ishaqa an silata bin zufar ko al-absi qala silatu dan zufar dan zufar yake cewa qatalallahu al-mukhtar Allah ya tsine wa mukhtar ayya shi'atin afsada wani irin ɓata jama'ar aliyu ya yi ya ɓata wa aliyu jama'a wato yana daga cikin idan malami ya yi mujamala game da wani fitinanne a majalisin shi ko sai ya ɓata mai majalisin duk sanda malami ya samu wani yana neman ya bullo mai da muguwar aƙida wajibi ne ya ɗaga shi ya fallasa shi ya nuna abin da yake ciki amma in ya mujamala wallahi sai ya rikita mishi al'umma ku dubi lokacin da sunusi gumbi ya ɗauko aƙidar cewa annabi isa ba zai dawo ba aka bar matsalar sai da ta naso ta yadu ta yadu ta zama shubuha duk da abubuwan da malam ya karantar a cikin raddul azhan na sunna sai ga malam din da kanshi ya dawo yana rugurguza abubuwan yana wa waɗannan abubuwan raddi wanda wallahi cikin ikon Allah tun wancan lokacin na samu ɗan littafin da ya rubuta ɗan ƙarami na rubuta wasiƙa zuwa ga Malam Muhammad Nasiruddin Albani lokacin Albani na da rai akan gashi ga don ya ɗibo maganganun ko ya yi ishara maganganun da Albani ya game da hadisan dawo Annabi Isa Malam di ya rugurguza su ba tare da dalili na ilimi ba sai da waɗancan shubohi da sunusi gumbi ya baza su a cikin ɗalibai har suka waye gari suka zo sai suka yi wa Malam Abubakar Gumi hujumi saboda in da mutum ɗaya ne malam ya yi sassauci game da matsalar sai tana su tana su tana su sai zama in ya zo yana tattauna matsalar wannan ya ce to ai kaza wancan ma ya ce to ai kaza shikenan sai ya dawo ya fara gamsuwa sai gashi ya zo ya rubuta a lokacin da yake raddin maganganun da ya tabbatar a wurare guda biyar ko shida a raddul azhan sai kuma ya zo yana rugurguza su to sai ya rinka ɗibowa daga silsilar sahiha ta albani yana raddi da abu ya muni har ya kai ga ya buga littafi shi na ɗauki littafin da wasiƙa na haɗa na aikawa ainihin albani ɗaya kwafi kuma muka aika rabitatul alamin islami wallahu ta'ala a'lam sai bara ko bara waccan muka samu littafin da bin baz ya rubuta raddi akan wannan ainihin magana ta malawa bakar gumi ɗan ƙarami haka da kwafin fatawar haka da sauransu ya nuna malam yana da daraja amma wannan abin kuskure ne don ya saba wa aqidar sunna ya saba wa aqidar salaf haka ana kiran shi zuwa ga bar wannan aqida ya dawo gare ta to matsalar hakikanin wannan abin yana faruwa a cikin malamai da yawa kuma kuskure ne wannan ya faru a makarantar Hassan al-Basri don haka daga makarantar al-Hassan al-Basri jahamanci ya taso amma ba shi ya taso da abin ba wani ne cikin ɗaliban ya taso da aƙidar madadin a yi maganin shi a nuna munin abin a kausasa harshe ka a yi sassauci don sauran ɗalibai su san abin ba shirya ba ne sai aka ɗauka a'a wata fahimta ce ya samu wadda wannan fahimta a tsaya a dube ta garin haka shi ya riga ya yanke shawara a kanta don haka yanzu duk nasihar da Hassan Basri zai mai ba zai ji ba daga baya sai gashi ya biya kafa tashi aqida daga nan sai jihamanci ya taso to ire-iren waɗannan abubuwan jama'a har yau suna tasowa daga majalis malami ne ya kulla majalisi na ahli sunna sai wani ya zo da wata fikira madadin a zaunar da shi a nuna mishi kuskuren wannan fikira sai a bashi damar a yana zama tare da wasu ɗaliban a yana kawo matsala ana tattaunawa to a daidai lokacin da ya karfi fa kuma a lokacin nan a ce mishi ya dawo shedan zai zo ya ce to in ka dawo kar ka manta ai kai ma kaza ne abin da ya faru a majalisin sayyidina ali kenan waɗannan mutane suna yaban sayyidina ali yana kau da kai yana ganin a'a a ci gaba da karatu za su fahimta tafiya ta tafiya sai zama sun yi ƙarfi akan abubuwan ashe abin da suke bayyanawa wanda aliyu yake inkari a jama'a ashe ya fi abin da suka ɓoye kuma suke yaɗawa a cikin jama'a to sai daga baya al'amura suka zo suka yi muni don haka ya zama waɗannan hawarijawa da suka kashe sayyidina ali su ne burbushinsu suka je suka kashe ɗan shi husaini waɗannan hawarijawan kuma su ne ma fasar kashe shi jama'a shi ne waɗanda ke majalisin shi to wajibi ne malaman ahlus sunna musamman a irin waɗannan zamunan wanda mutane ke iddi'a'i wato da'awar fahimta da an yi magana sai a ce a ya fahimci ai wani abu a'a duk abin da ya shafi aqida jama'a yana tafiya a minwali guda ne ba yi buƙatar ka zo da wata fahimta ko ka zo da wani abu wanda wani magabaci bai riga ka ba duk abin da ya shafi fiqhu yana tafiya a siga ɗaya ne Allahumma sai abubuwan da suka zama mustahdafa abubuwa ne suka zo suka faru game da yaya al'amari dangane da basma shin za a iya amfani da DNA a tabbatar da wane dan wane ne za a iya amfani da ilimin kaza za a iya amfani da kaza to waɗannan abubuwan su ne kawai za a ce za a dan tattauna amma wallahi jama'a wajibi ne ahlus sunna su taka tsantsan akan wannan in ba haka ba aƙidoji da dama jama'a da aka yi fama da su a musulunci ko idan ka bi salsalarsu za ka ga cewa daga majalisin sayyidina ali wannan magana ba suka ce nake ga sayyidina ali ba amma abin da nake cewa ya rinka musu sassauci sassaucin da wallahu ta'ala a'ala kyakkyawar fahimtar shi yana ganin wani abu ne zo musu na fahimta wanda an ci gaba da zama da su amma kuma dan bid'a in ya ginu akan bid'a yanke shawara yake akan sannan sai to da karfin fatawa akan duk wanda ya saba mata ya saba wa aslul islami kenan dan haka jinin shi ya halatta haka ya faru ga wannan muhtar din dan haka ga suke cewa qatalallahu al muhtar ayya shi'atin afsada wani irin bata jama'ar aliyu ne yayi wa ayya hadisin shana wani irin ainihin wato hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam wani irin munanawa ya ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam kharrajahu al juzajani juzajani ya fitar da wannan ainihin magana wa qala sai yace kana al muhtar يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديثا yakan bai wa mutum dinare dubu ko dinare dubu biyu akan mutumin ya ƙirƙiri wani hadisin ƙarya wanda zai goyi bayan abin da shi yake a kai juza jani malamin al'imamin nasa'i ne da abu da babban malamin kun ga littafin shi nan ɗan ƙaramin littafi ne amma ɗaya tamkar da dubu ahwalur rijal wannan bayi da sassauci ko misala zarratin game da hawari da yan shi'a bayi sassauci ko kaɗan baya daga musu kafa malamin su imamun nasa'i ne da abu dauda ina son ku tsaya ku dubi yadda ƙarya take da muhimmanci a wurin masu har zuwa yau yadda ake iya kashi wa mutum da ta fi yin ta da ƙarya rubu'u dina na najeriya nawa ne rubu'u dina rubu dina ba dina ba rubu dina to bai su ne dan su da tun da rubu dina ya zama an yi ma da rubu biya ya zama dina daya ne rubu a to sun ban fa su ban da dina ne naira dubu a da dubu daya miliyan ashirin eh to sai kuma yace wal alfaini kaga nan sai wannan son gane ko alaka a ɗauki naira miliyan ashirin na Najeriya a ba mutum ya karya dan yawa hadisi da hadisi wannan kwaya ɗaya kun fahimci yadda ƙarya take da muhimmanci a wurin makayyata da mayaudara da ɗan siyasa da wannan mafita da ta yi makaranta za ta duk ginin da yake wasu ibna ali ko yake shiga ƙarƙashin rundun akwai makaryata irin wannan akwai yan yaudara irin wannan canjiya wanda za ka ji yana ta gina wani yana ta gina wani yana ta gina wani amma abin da yake so shi ne in ma ya gama gina wannan an karɓe sai kawai da shi sai shi ya hau cross haka manyan arewa suka yi wa obasanjo da ɗai ba su taɓa tunanin obasanjo zai zama musu yadda ya zama amma wawanci ne kama domin shekaru arba'in da suka wuce Bikin Obasanjo ya rubuta littafi in ka karanta littafi profesan yau in ya karanta sai ya rubuta 40 years ba to wannan ko haukacewa ya za ka ce wannan mahaukacin to mai hankali ne mahaukacin mai hankali ya yi ofarin littattafai da yawa Obasanjo talauci zaman kurkuku tsufa ba zai rikita wannan daga basirar strategy ba sai suka ɗauka har suka ɗauko shi suka ɗora shi daga baya sai su kawar da shi ta gyaru sai su hau gashi nan ko primary election sun tafi wallahi ina gaya muku babu bambanci ko kaɗan to haka wannan albuqsa shi zai ba da naira miliyan ashirin ko ya ba da miliyan ashirin idan kai kariya haka yanzu za a je a same ka sai a rikar sai ka iya rubutu ka je ka zauna ga abu da ake so ga shi ga shi ga shi ka je ma fi musamman da za ka je ka tsara ya ɗaga miliyoyi sha ɗauka a gaba ƙarya tana da daraja a wurin masu ta yanzu shekarar da 'yan afghanistan za su fasa wani gunki yanzu abin da wasu kafirai da su suna bautar wannan gunkin suka ce a ba su gunki za su za su gyara ƙasar afghanistan da duk gine-gine da gadoji wanda yakin rasha da afghanistan wani kan shekara da amma abin da suke so a ba su wannan gunkin kawai gunki na da daraja wurin su ko to haka ƙarya take da daraja a wurin ne zai iya bada ko nawa dan a yi ƙarya dan a kara ƙarya ko kun fahimta jama'a za mu ji wane ne Mukhtar ɗinnan amma kana buƙatar ka karanta tarihin shi a cikin lisanul mizan da mizanul itidal da sayarwa alamin nubala dan ka san haƙiƙanin waɗannan maƙaryatan lallai ne da gaske suke akan sai sun rusa addini sai dai Allah ya tsara addinin shi gashi a ƙasa yake cewa al-mukhtar ibnu abi ubaidin saqafi al-mukhtar ibnu abi ubaidin saqafi kazzabu saqif shine makaryacin saqifawa tazahara bi mailihi li ahli al-bait ya bayyana karkatar shi ga ainihin ahlul baiti ko kun fahimta jama'a anan shafi na 53 din ne a ƙasa wasalaka tariqa wad'il hadisi li tarwiji da'watihi sannan ya kama hanyar kirkira hadisin ƙarya domin ya kwarzanta da'awar shi sun da an nubuwa sannan daga baya ya zo ya da'awar annabta kun gani duk da ya gama gina aliyu Allah ne aliyu shi ne annabin gaskiya aliyu daga ƙarshe sai dawo yake shi ma annabi duk waɗannan yanzu da za ku ji suna tsaya suna kare wasu shehunnai wallahi ƙarya suke bayan lokaci sai ka ji duk darajojin da suke faɗi na waɗannan shehunnan sun yi kwana da su sun dawo kansu duk waɗannan da ke hayaniya a zo a yi maulidi tun ana maulidin annabi har aka da ana maulidin wali mai aya wali mai kaza wali mai kaza sai gashi su ma an zo ana maulidi tun ana maulidin matattu har an zo ana maulidin masu rai yanzu tun ana na tsofaffi masu rai har an zo ana maulidin matasa to akwai abubuwa da yawa da yan bid'a suke da shi na tashabuhul aqida aqidan wannan tayi kama da wannan aqidan wannan iri ɗaya wallahi tallahi jama'a idan al'umma ba natsuwa suka yi ba kafin wani lokaci sai a kai ku a baro da sunan addini da sunan sunna na haka duk sai musulmi sun tsaya sun yi takatsantsa gashi nan kutila sanata sab'in wa sittina shekara ta sittin da bakwai aka kashe shi wa qala az-zahabi fil mizan bari ku ji abin da zahabi ya faɗi a mizanul i'tidal yace la yanbaghi an yurwa anhu shay'un bai halatta a ruwaito komai daga gare shi ba li'annahu dallun mudillun domin batacce ne mai batarwa kana yaz'umu ya kasance yana da'awa anna jibra'ila yanzilu alaihi cewa jibril yana sauka akan shi amma zaka ji matakin farko yana da'awar jibril na sauka ga annabi sai ya fara da'awar jibril ya yi kuskuren sauka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya cancanta ya sauka ne ga aliyu can kuma sai ya dawo ya da'awar shi annabi ne aliyu kuma Allah ne to kun ga yadda al'amuran suke ku ɗauki wannan misalin da ne muku duk waɗannan masu hayaniyar maulidin nan hatta matasa daga cikin su yan shekara talatin da kaza bayan nan da shekara biyar sai ka ji su ma an zo ana maulidi ina fata an gane Allah ya kiyaye to kun dai ji jama'a dan haka to kun ga fitinar wannan mutumin da ta bayyana ina son ina son ku rinka har hada abubuwan kun ga aka ce ba a fara bincike game da isnadi ba sai zamanin Mukhtar yanzu ka ji Mukhtar din to ina son ka gane me yasa aka ce sai zamani za a samu matsala da ko kun fahimci sirrin tun da yana bada kuɗi a yi ƙarya za a samu matsala da yawa ko za a samu za su kaga aiki ya zo wa su malam Muhammad bin Sirri malaman me yasa saboda waɗannan tsayin ne da wannan mutum ke bada kuɗi a yi dole ne duk yadda za a yi kuma fito karara wajen tsayyata su ba tare da cikin wata mujamala ko da haka gaskiya ina gaya mu akwai aiki akan ɗaliban ilimi na ahlus sunna a wannan kasar ta don kun san wallahi yanzu duk inda yan siyasa suka je za su yi taro in har ba su ba su kirkiro wata ayar karya ba ko sun sun faɗi wani hadisin karya sai ga kawai wani katon banza mai shirgice cancanci kamar alade zo kawai sai ya ce to ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ma ai ya ce kaza amma ku malamai dai kun fi mu sani to in fa da malami a wurin dole ne ya karyata na gaya muku phone in program live muke a tashar talbijin ne ce eh to ai an ma samun da annabi ya daura aure da kulhu wallahu kafa uku yace a ni ban sani yace a ku malamai ai kun sani nace a ni ban sani ba eh to kun dai sani nace ni dai ban sani ba amma ina ne yace a shi ba malami bane kai ba malami bane a ina annabi ya gaya maka ba gaya mani ba ni ba sahabi bane ina a wani wuri ka karanta ya akai ka sani shine ya kirkira wato abin da ya faru wai da suka ji ko ina yana kala rasulullahi wai sai suka dauka kawai fade ake yi dan haka su ma kawai sai musta'anifina su ma sai suka ci gaba da fadi kawai Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan wannan sai malam yace mas'alatun fi riwayatil mubtadi yanzu kun ga mun ji cewa ga irin mutanen da ake karɓe ahli sunna ko ga irin mutanen da ba a karɓe yan bid'a to amma matsalar da ta faru su yan bid'a din da gwargwadon yadda bid'a su ta faru da gwargwadon haka ake duban su wani ya ɗauki bid'ar ya yi malele kuwa cikin ta irin wannan muhtar din mutumin da ya dawo yana iddi'a'in annabta ma'ana shi ne annabi ko shi annabi ne wani bid'ar da ya ɗauka bid'a ce ta inkarin sifat yana cewa gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ba shi da siffa wani yana cewa gaba ɗaya Allah bai san abin da za a anjima ba ko gobe kun ga bidiyoyin nau'i nau'i sai malam ya ce to akwai abin dube wa hadhihi al-mas'ala qad ikhtalafa al-ulama fiha qadiman wa haditha wa hiya riwayatu an ahli al-ahwa'i wal bid'a ita wannan mas'ala tun da har zuwa yanzu malamai sun yi sabani game da ita wato ita ce mas'ala dangane da karɓar riwaya daga wurin mutanen da suke mabiya son zuciya wato ma'anar mabiyin son zuciya sahibu hawa ya san wannan abin da ya goyi bayan shi ko kaɗan ba daidai ba ne amma ya fahimci in ya goyi bayan abin zai ɓata wane da wane rai don haka shi kanshi ba ya ƙudurci abin ba ne a matsayin gaskiya ce wadda za a kashe shi ko ya mutu a kai amma ya ga zai ɓata wane rai sai a ce wannan sahibu hawa amma ɗan bid'a fa ya ƙudurci abin addini ne da haka za ka samu da yawa daga cikin ashabul ahwa munafiƙai ne zindiƙai ne da yawa daga cikin ashabul bida ku kiyaye su kuma za ku same su zuhadun wa ubbadu ina son ku ɗauki wannan darasin da kyau a yau shine mafi yawancin waɗannan ashabul ahwa za ku ga zindiƙai ne waɗanda kawai manufar su ta ta addini da haka duk abin da suke su koma gefe guda suna dariya idan haka suna da sifa ta ta nufafa akwai sifa ta ainihin wato ba a an fahimta su ba ashabul bid'a shi fa abin da yake yi zai yadda ya mutu a kai don ya kudurci abin gaskiya ne to za ka samu galibi daga cikin ibad kan ibada masu son zuku da su suka zama ashabul bid'a suna faɗin galibi sanadika su kuma su ne suke da ainihin wato ittiba'ul hawa kawai shi dama fa ba ya shigo addinin bane dan yayi dama ya shigo ne dan ya bata shi saboda haka yana nan yana neman wata fursa wani sarari wanda zai samu ya bata addini dan haka shi ba yi da kaidi akan ta yaya zai bata addinin a'a yanzu kamar Paul ga addinin Christianity shi fa ya shigo ne ya zai bata addinin kawai saboda haka da farko kan ya shigo addinin sai ta kashe mabiya annabi Isa da ya ga kisan bai yi ba sai ga bari ya shigo cikin addini da ya shigo cikin addinin kawai fursa yake ta nema fursa yake ta nema kawai ana cikin tafiya sai ce la ku duba nan sai suka ce me sai ce gashi nan ce wane ne sai ce Theophilus annabi Isa ba kwa ganin shi suka ce ba ba ganin shi ba kya ganin shi ke ma Maryam Magdalene ba kya ganin shi tace a'a sai to gashi yana magana da ni shikenan gaskiya ne ya ga wani image ne ba gaskiya bane oho shi dai yayi iddia'in ya gani su kuma sai suka amince to ya gani to me yace da kai yace a'a na gan shi ne it's a shadow it's an image amma ya bace shikenan sai dawo kuma sai ya ci gaba da cewa na gan shi rana kaza ma a wuri kaga tun daga ya gina musu aƙidar ya gan shi suka yadda ba su ƙaryata shi ba daga baya sai ya ce a wuri kaza ma na gan shi ran nan kawai sai ya ce na gan shi ya ce min in rubuta kamar yadda masu rubutu almajiran shi suke rubutawa shikenan sai tashi shi ma sai tayar da nashi sai ga nashi shi ma bible din daga wa yace daga annabi isa waɗannan suka ce to kwanaki ma muna tafe tare da shi ya gan shi ku kun gani ba ku gani ba amma kun yadda ya gani sannan kun kasa gane waye shi kafin ya shigo addini na haka sahibu hawa ne to me ya faru zai iya samun kanshi a cikin bautar gunki ya yadda zai iya samun shi akan komai don haka da ya je ɗaura abota da shi da sarki Constantine sarki Constantine yana da wani gunki da yake bautawa suna Apollo sai da Paul din nan wato Bulus yana cewa semi paul na apollo to kai da ka musulunta ka ba addinin annabi isa da ya kai kuma kace sai kai paul na apollo saboda sahibu hawa ne kawai innama dakhalat fi wa tasallaqa ilayhi bi ifsadihi ala ahli ya shigo ne dan ya bata wa mutanen addinin addinin kawai ba dan ya bi ba dan haka in whatever possible way kowace hanya ya samu ko kun fahimta yaro ne aka ce je kaka zubar da kwata duk inda ya ga zai rabu da ita in ma ya tafi wani ya ce kai kawo nan mu muna so yawa saboda haka ina son ku gane yaya siffofin ashabul ahwa'i suke ya siffofin ashabul bid'a suke shi dan bid'a gaskiya ibada yake addini yake inna ma ya kauce manhajin nubuwa ne sahibu hawa ko shi manhajin nubuwar yake so dama ya bata na asalin to in ya bata to komai ma a dawo ana bi don haka Paul bai damu ba a dawo ana bautar annabi Isa ɗaya ne gare shi a dawo ana bautar Maryam ko Jibril ɗaya ne gare shi a dawo ana bautar wannan Apollo ɗin ɗaya ne gare shi a dawo a ce Isa ɗan whatever abin da yake so kawai ya bata addini to waɗannan ma da suka shigo cikin addinin abin da ya kawo su kenan ya za su zo su kawo confusion rikici hayaniya su ɓata addinin su gurɓata shi shi yasa ka ji kalmomin malaman salaf suna ta cewa ayya isabatin shanu wa ayya hadisin afsadu su dama abin da ya kawo su kenan su ɓata zamantakewar sahabbai su gurɓata musulmi su rikirkita hadisai Allah kiyaye to sai malam yake cewa ومنعت طائفة من من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين ابن سيرين أسياك سامو wasu jama'a. cikin malamai sai suka ce gaba ɗaya a daina riwaya hadisi a wurinsu sai ce kama zakara ibnu sirina kun ga wurin ko kamar yadda ibnu sirina ya ambata to ina muka fahimci haka daga ibnu sirina a can ba ya ce sai a karba daga wurin ahlus sunna sai kuma a ki karbe daga wurin yan bid'a kun ga ibnu sirina yana nufin duk wanda aka same shi yana daga cikin ahlul bid'a ba a karbe to kun ga an samu wasu kenan da suke ganin mutlaqan hadha sahibu hawa هذا صاحب بدعة كو بهلتا أكرب حديث شبا وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس ابن أبي إسحاق وعلي ابن حرب وغيرهم أم بعد الأبار دول أن من يما لمنس إمام مالك da Sufyan ibn Uyayna da Malam Humaydi da makamantansu duk suna kan haka warawa abu ishaq al-fazari malam abu ishaq al-fazari ya ruwaito an za'ida daga za'ida dan qudama an hishamin daga hisham an al-hasan daga al-hasan al-basri al-hasan al-basri kala yace la tasma'u min ahli al-ahwa'i kar ku sake ku saurari komai daga mabiya son zuciya kharrajahu ibn abi hatim al-imam ibn abi hatim shi ya fitar da wannan yana nan anan cikin littafin shi al-jarh wa ta'dil kun ji mazhabin farko shine ne ba a karɓar riwaya wurin 'yan bid'a da mabiya son zuciya mutlaqan kun ji mazhabin farko wa rakhasa ta'ifatun fi riwayati anhum idza lam yuttahamu bil kadhib wasu malamai suka ce a'a matukar ba a tuhumci su waɗannan 'yan bid'a da ashabul ahwa'i da ƙarya ba to shikenan akwai sassaucin a karɓa minhum abu hanifa daga cikin masu wannan ra'ayin akwai abu hanifa wa shafi'i da shafi'i wa yahya ibn sa'id da yahya dan sa'id وعلي بن المديني ده علي بن مديني وقال ابن المديني ابن المديني يتي لو تركت أهل البصرة للقدر متانا بصرة waɗanda suke inkarin ƙaddara Allah da a ce zan rabu da su in ce ba zan karɓi hadisin su ba wa taraktu ahlal kufa su ko mutanen kufa in bar su litashayyu'i saboda zagin Abubakar da Umar la kharibatil kutubu to da littattafai duk sun rugurguje saboda an ruwaito hadisai daga waɗannan mutane to in na ce waɗannan mutane bai halatta a karɓi hadisai duk na rusa waɗancan littafai yanzu wannan ra'ayin na ibnul madini da makamantan su shafi'i da yahaya dan sa'idu al-qattan da su abu hanifa yana nuna akwai sassauci kenan ko to wa farraqa ta'ifatun ukhra bayna ad-da'iya wa ghairihi wasu malaman kuma sai suka ce a'a akwai bambanci tsakanin ɗan bidi'an da ke kira zuwa ga bidi'a shi da ɗan bidi'an da baya kira zuwa ga bidi'a shi wa mana'ur riwayata an da'iya ila bid'a sai suka hana karɓar riwaya daga mai kira zuwa ga bid'a duna ghairihi amma banda wani shi minhum ibn al-mubarak wa ibn mahdi daga cikin su akwai ibn mubarak da ibn mahdi wa ahmad ibn hanbal da ahmad dan hanbal wa yahya ibn ma'in da yahya dan ma'in warwiya zalik an malik warwiya aidan an malikin waɗannan kuma sai suka ce to wanda dai baya kiran mutane zuwa ga bid'a shi to za a iya karɓi masu wannan ra'ayin su ne su ibn mubarak abdullahi da su abdurrahman dan mahadi da ahmad dan hanbali da yahaya dan ma'in an fahimci wannan sai malam yace warwaya aidan an malikin haka ma an ruwaito daga malik idan kaka samu karo yaya can an ruwaito daga malik malik ya kafe akan sam nan kuma malik ya farraka sai malam ya ishara zuwa ga raunin wannan riwayar da ya ce warwuya ina fata an gane Allah ya taimaka to kun ji waɗannan maganganu to ina so kafin mu kai ga tantance abin da yake daidai na daga waɗannan maganganu jama'a bari mu karanta waɗannan maganganun na sharhi wanda shi malam ibn rajab ya yace wal mani'una min ar-riwayati lahum ma akhadhani waɗanda suka ce ba za a karɓi riwaya daga ‘yan bidi'a ba suna da dalilai biyu da suka yi riko da su ahaduhuma takfiru ahlil ahwa'i aw tafsiquhu ɗaya daga cikin dalilan guda biyu da suka yi riko da su shine akan matsalar kafirta mabiya son zuciya ko kuma fasikantar da su fihi khilafun mashhurun akwai saɓani mai girma shin kafirai ne ashabul ahwa ahlul bid'a idan eh ba za a karɓi hadisinsu ba kun ji na ɗaya na biyu shin fasikai ne ahalul bida wal ahwa idan eh su ma ba za a karɓi hadisinsu ba ina son ku kiyaye ma'ana in dai har za a yi musu laƙabi da kafirci ko laƙabi da fasikanci to ba za a karɓi hadisinsu ba idan kuwa za a kira su musulmi mutulakan ba tare da wani ƙaidi ba to za a karba wannan saɓanin da aka yi na nan cewa au wannan ba shi ne asalin abin itibari ba abin itibari shin ashabul ahawa wa ahlul bida muslimuna kanu am kuffar salihuna am fusaq in dai har bayan an ce musulmi da ya kafirta musulmi fasiki ta ce to ba za a karba ba walahum ma'akhadhun salis yace to a ko wasani yawa na biyu to ina son anan tukuna akwai wani ta'aliki da shi professor Nuruddin Itar yayi a ƙasa akan dangane da kafirta su ko fasikantar da su yace at-tahqiqu fi hadha أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة ke gaskiya al'amarin shi ne bid'an nan ta kasu nau'i biyu ne akwai wadda ke kafirta mai yin ta akwai kuma wadda ba ta kafirta shi an fahimta almal mubtadi'u alladhi amma al mubtadi'u alladhi yurma bi bid'atin mukaffira fa turaddu riwayatuhu qawlan wahidan dukkanin wani wanda yake bid'a an fahimta jama'a in dai har bid'a shi ta kafirta shi to shine za a tura riwaya shi kai tsaye khilafan liman shadda fi zalika sabanin wanda ya fandare daga cikin haka wannan yana ishara ne zuwa ga wasu nau'in yan shi'a waɗanda suka ce ko mutum ya kafirta za a karɓi riwayar shi kaga dan su ma me ashabul ahwa'i ne wa amma al-mubtadi'u alladhi lam yablugh hadd al-kufri fatuqbalu riwayatuhu dan bid'an da bai kai matsayin kafirci ba to shi ana iya karɓar riwayar shi idza lam yakun da'iyan ila bid'atihi idan dai har bai kasance yana kira zuwa ga bid'ar tashi ba yace alama sanadhkuruhu insha Allah gwargwadon da yadda zamu sake tattauna wannan magana insha Allah sai yace qarin tadribar rawi ka je ka duba tadribar rawi ka karanta sai ka gwada shi da ainihin wato a luqatud durar hashiyatu nuzhatin nazar kun fahimta jama'a to anan ba shakka ita wannan mas'alar kamar yadda malai yace za a zo a sake tattauna ta amma ina son ku gane wanda zai iya hukunci akan wannan matsalar sai an samu wanda malami ne na ahli sunna wanda yake da zurfin ilimi da kaifin basira sannan babu son zuciya ko kaɗan tattare da shi in ba haka ba ba wanda zai iya ta haƙiƙi game da matsalan to ibn hajar ɗan zaki alallahi ahadan insha Allah ya cika duk waɗancan sifofi don haka ya tsaya a cikin ainihin nuzhatun nazar ya yi wannan matsalar ta haƙiƙi da dukkan insafi ya ce danganta wani zuwa ga wata ƙungiya bi mujarrad baya sa a kafirta mutum ya ce in har wannan na sa a kafirta mutum ya ce to duk musulmi za su waye gari su zama kafirai a wurin junansu domin kowace ƙungiya in ta dubi ɗayar tana kafirta ta da abin da take zargin su don haka abin da ya wajaba ga dukkanin malami dan an danganta wani an ce kana shi'iyyan shi'a yake to me ma'ana shi'a yana bin aliyu ne to wannan ba zai zama jarhu ba an danganta shi zuwa ga ƙungiya ne mai bin aliyu kana murji'iyan yana da irja'i to wannan irja'in wani abu ne mai faɗi sai an dubi yaya irja'in yake kamar yadda shi an cin yana zagin abubakar da umar ne kamar yadda irja'in nashi yana halatta wa mutane je su yi barna da nufin cewa to ai duk abin da ma ɗan adam yayi al-insanu karrish fil hawa mutum kamar gashi ne a iska duk abin da yayi ba da ta cewa Allah ne ya kai shi don haka bai da wani zunubi a kai kenan ya halatta wa mutane fasikanci ko kuwa baya kai ga yin haka inda ya ga mutum na sabo in ya ji kana jawo ayoyin azaba sai ya ce to ba ka ganin musulmi ne ba ka ganin rahama Allah za ta kai gare shi wanda asali so ake dukkanin musulmi ya zama yana bautar Allah ko yana wa'azi ga masu bautar Allah tsakanin tsoratar da su da kwadaitar da su to sai zama shi masu saban Allah ne ya bari a tsoratar da su sai kuma yana ta kawo rahama Allah rahama Allah wanda mai yiwa wannan tunasarwar da yake son a kwadaitar da su da ita za ta hana su daga tuba amma ya bari a wa'azantar da su in kun fahimci wannan akwai mutanen da suna dangantuwa zuwa ga wasu ƙungiyoyi ko ana danganta su amma kawai ya faru ne an haife su a ciki yanzu kamar shaukani shaukani shi a yake kuma zaidiya ta mata tare da haka raddi yake wa munanan aƙidojinsu su kansu shi a zaidiya to yanzu me dalilinka da zaka kafirta shaukani me ma dalilinka da zaka fasikantar da shi wani dalili zaka dogara da shi ka bid'antar da shaukani abin duk da ake zargi a kai shi ma raddi yake amma kuma duk da haka yana cewa eh haka ga yadda tafiya take kenan sai yana nuna maka ashe asalin tafiyar tafiya ce siyasiya ba a ƙadiya ba to tafiya siyasiya kuwa wane yana bin aliyu wane yana bin mu'awiya duk siyasa ce amma babu aƙida ko ibada ko yanayin mu'amala ko wani abu da ya raba su cikin wannan babu kafiri wannan babu fasiki to amma in ya kai ga kuma ana halatta ƙarya don ɓata juna ko ana yaƙar juna to kaga wannan wani abu ne daban balle kai an kafirtar da juna saboda haka kenan magana ibnu hajar wadda yake mai yiwa hali zai kai za mu ɗauko ta mu karanta ta tana hukunta bi mujarradin kaji an siffanta wani da wata ƙungiya ka kai saurin kafirta shi ka ɗauko shi a cikin ƙungiyar ka ga yaya ike domin wani abin mamaki babu wata ƙungiya fa a musulunci da aka kafa ta da nufin asalin ta rugurguza musulunci in ka cire waɗannan miyagun zanadika da sauransu kowa za ka ga ya kafa ƙungiyar ne da da'awar zai wa musulunci hidima zai kare musulunci ko irin ƙungiyoyinmu nan na gida najeriya ya za ka gani duk wanda zai kafa za ka ji ya ce jundullahi ushaqul rahmani ko ko ko dini duk wanda za ga ya kafa za ka ji ya danganta kanshi ga Allah ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma along the line ne sai shaidan ya zo ya wasa da hankalinsu in ma saboda rashin ilimi ko rashin wayewa ko kuma rashin fahimtar inda aka sa gaba نعم نعم اي اي a'a waɗannan abubuwan da bambanci da bambanci su bari ba yanzu ne lokacin mu fassale su ba bari sai mun kai gaba in yaso sai in ɗauko a ƙarshen wannan bahasin sai kuga akwai bambanci tsakanin mas'alar bin sallah da wannan mas'alar na'am eh shi ma haka ne shi ma musa wai haka ne wato asali sukan so ne su bayyana asalin fashi'an nan da aka ce ba wani addini ne da ya sha bamban da addinin da kowa da kowane musulmi ya da shi an ka ce a dan me za ka faɗa haka bayan gashi kuna zagin abubakar da umar sai ce a babu zagin abubakar da umar a cikin tafiya ya za ka ce bayan gawa ne sai ce a dan bid'a ne a cikin tafiya na haka sai ga yana kiran Khomeini dan bid'a so kuma hakika ko wannan fa ita ce gaskiya to yanzu a ƙarƙashin haka yanzu wanne dalili kake da shi na ka kafirta musawi wanne dalili kake da shi na fasikantar da shi ko bid'antar da shi ko mai da shi sahibu hawa bi mujarradin ya ce ni kaza ne ya dubi asali ne kuma haka ne ko kun fahimci wannan jama'a yanzu misali kun san cewa kalmar bama guje bama guje maguzawa wannan kalmar tana bayuwa zuwa ga kafirci ne ko tana bayuwa zuwa ga kabila ne wasu sun ce tana bayuwa zuwa ga kabila ne to idan tana bayuwa zuwa ga kabila ne kenan yanzu aka samu wani limamin musulmi ya miƙe ya ce yanzu jama'a kun gani ba ma guje ne to me yake nufi da ba ma guje kabilan ba ba to amma kun ga da yake mu an fassara ta a me a addini ne na kafirci shi ne to kaga saboda katafawan kawai sun zama wasu abin da ne masu ko kun fahimta wannan shi ne hakikanin al'amari to bari mu ji malam yace walahum ma akhadhun salisun suna da wata hujja ta uku da suka yi riko da ita wa huwa anna al-hawa wal bid'a suka ce ai ita san zuciya da bid'a la yu'manu ma'ahu al-kadhib fa amintu duk mutumin da ke da bid'a ko san zuciya wata ran zai iya yin ƙarya wala siyama idza kanat riwayatu mimma ta'budu hawar rawi musamman ma in ya zama ita riwayar ƙaryar tana daga abin da za ta karfafi son zuciyar mai riwaya suka ce to ai ba amintu ba duk mutumin da ya bid'a ko ya son zuciya zai iya ƙarya warawa abu abdurrahman al-maqri abu abdurrahman al-maqri ya ruwaito an ibn lahi'a annahu sami'a rajulan min ahli al-bid'a raja'an bid'atihi shi wannan malami abdullahi dan lahi'a ya ji wani dan bid'a wanda ya tuba ya bar bid'a shi waja'ala yaqulu sai rinka cewa unzuru hadha alhadith amman ta'khudhunahu kun ga hadisin nan fa ku rinka bincike ku rinka duba wanda za ku karba daga gare shi fa inna kunna domin mu dinnan mun taba kasancewa a lokacin da muke bid'a kenan idza ra'ayna ra'ayan ja'alnahu hadisa idan muka ga wani ra'ayi ya dace da mu kawai sai mu mai da shi hadisi wa rawahu al-mu'afa an ibn lahi'a mu'afa ya ruwaito shi daga ibn lahi'a an abil aswad daga abil aswad haddathani al-munzir ibn al-jaham yace munzir dan jaham ya ainihin wato karantar da ni hadisi fa zakarahu bi ma'anahu ya faɗi irin waccan ma'anar cewa yan bid'an da kansu sun yi shaida sanda suke bid'a in sa ga ra'ayi ya dace da su kawai sai su mai da shi hadisi ina fata an gani wa qala ali ibn harbin من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة فإنهم كو هكذا يكذبون كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي أما وانا نقولين يا يدي يجي من قدر ألا يكتب كو الحديث إلا عن صاحب السنة duk wanda yake da ikon kada ya rubuto hadisi sai daga mai bin sunna to yayi sai ce fa'innahum domin su waɗannan mutane ya na suna ƙarya ba wai ashabu sunna ɗin ba a domin mutanen can mutanen nan ‘yan bidi'an nan suna ƙarya to duk wanda zai iya kada ya karɓo sai daga mai bin sunna dan bidi'a ƙarya yake sai ce kullu sahibu hawan duk mai bin son zuciya ya kazibu wala yubali ƙarya yake yi baya damuwa da yadda ƙaryar take khatibul bagdadi ma ya ruwaito wannan a cikin ainihin alkifaya wa ala hadhal ma'akhadh sai malam yace to kaga a karkashin wannan hujjar da suka yi riko da ita faqad yustasna man ishtahara bis-sidqi wal ilm duk dan bid'a da sahibu hawa da ya shahara da gaskiya da ilimi to wannan a kashin gaskiya shi za a togace shi za a karba da gare shi qala abu dauda abu dauda yace laysa fi ahli al-ahwa'i asahhu hadisan min al-khawarij ya ce daga cikin duk mabiya son zuciya babu waɗanda suka fi ingancin hadisi fiye da khawarijawa me yasa sai ce sun mazakara imrana ibn hattan sai ya ambaci imrana ko dan hattan haka ne ibn hattan haka ne wa aba hassan al'araj sai ya ambace su wato to me wacce magana take nufi tukuna saboda su ƙarya a wurinsu ma kafirci ce to tun da ƙarya kafirci ce to in dai ƙarya ce dalilin da zai sa a ƙi karɓe to ko wannan hadisin ya fi na kowanne dan shi kanshi yana ganin da zaran yayi ƙarya yayi ridda to dan haka sai ake ga in aka cire sauran matsaloli in dai har gaskiya ce ake nema to babu mai gaskiya irin su su ba sa yarda su yi ƙarya khawarij ba zai yarda ya ƙarya ba na eh dama ai annabi ya siffanta su da wani to asali tun da dai sidikun lahaja gaskiyar magana ake so to su kuma suna da gaskiya to kaga dan haka sai wannan malami Abu Dauda ya ce duk a cikin mabiya son zuciya babu waɗanda suka fi ingancin hadisi to anan inganci kuma ina son karka ɗauki inganci irin na hadisi sahihi da ake cewa wanne ne ya fi dama shine ma'ana asahu ba inganci mustalahun alaihi ba wan hadisin waye ya fi dama daga cikin أهل الأهواء شين الخوارج لأنهم يرون الكذب كفرا saboda su suna ganin ƙaryar kafirci ce wa amma rafida amma masu zagin sahabbai fa fa bil aksi su kan akasin haka ne akasin haka ne su kuma me yake faruwa suna ganin ƙaryar musulunci ce yayin da waɗancan ke ganin ƙarya kafirci ce to su kuma waɗannan na ganin ƙarya musulunci ce shine ma yace fa bil aksi qala yazid ibn harun yazid dan harun yace la yuktabu anir rafida ba a rubuto hadisai daga rafidawa wato rafida ba a rubuta hadisi daga gare su fa innahum domin su rafida yakzibuna suna yin ƙarya kharrajahu ibn abi hatim al-imam ibn abi hatim shine ya fitar da wannan to jama'a kun ji yanzu in kun dubi nan ana ta ƙoƙarin ta haƙiƙi ne dangane da mas'alar riwayarwa dan bid'a to kun san me ya faru ƙarfi suka yi ƙarfin da har suka fesa gubarsu ga ɗaliban ahli sunna da yawa irin yadda ko ga boko haram ɗin ya faru a najeriya haƙiƙanin haka khawarij da rawafi suka yi suka fara baza abubuwansu sai ana ganin a'a wata fahimta ce babu matsala babu matsala babu matsala kafin a ankara sai zama duk wanda ba a tunanin khawarij ne sai zama khawarij duk wanda ba a tunani to sai zama kuma wurin su ne za a karba hadisa to ya rage sai ka koma magana ibn madini ta dazu in ka ce ba za ka karba ba hadisan to duk suna wurin su to yanzu kawai sai a dubi cikin su wane ne an san baya ƙarya sannan ba a da dalilin yana da wata aƙida wadda ta kafirta shi yasa a ƙarshen wannan darasin jama'a insha Allahu ta'ala ina fatan darasi na gaba zan zo mana da misalan irin riwayoyin Imam Bukhari da Muslim waɗanda suke daga yan bid'a zan zo muku da shi kowa ya fito star ya samu wani zaka ji an ce al-Imam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn sai ka ji an ce maka shi'iyyun wani sai ka ji an ce murji'iyyun wani sai ka ji an ce khawariji wani gashi nan duka bahasi ne yana nan akan laptop din zan je in yi printing muku shi a fito da shi insha Allah ta'ala wa minhum man farraqa baina man yaghlu fi hawahu wa man la yaghlu daga cikin malaman hadisi akwai waɗanda suka bambance tsakanin wanda yake da zurfafawa da wuce iyaka da zakewa game da wannan son zuciya da kuma wanda baya zurfafawa kama taraka ibn khuzaimata hadisi abbad ibn yaqub kamar yadda ibn khuzaimah ya bar hadisin ainihin wato abbad dan yaqub mai yasa li guluwihi saboda yana da zakewa wasu ila ibn al-akhram aka tambayi ibn al-akhram lima taraka al-bukhari hadisa abi tufail me yasa ne bukhari ya bar hadisin abu tufail qala sai yace li annahu kana yafritu fi tashayyu saboda shi wannan din yana zakewa a cikin ainihin wato shi an ci gashi yake cewa abu tufail amir ibn wasila sahabi an gane ko kun ga sahabi ne kana yuqaddimu aliyan faqat kun fahimta jama'a kuna fahimtar magana nan wata mas'ala ce babba fa gashi hadisin abu tufail yace abu tufail din sahabi ne yana gabatar da sayyidina ali yace faqat to yayi magana kurma yana gabatar da sayyidina Ali akan Abubakar da Usman da Umar ko akan Usman dan matsaloli biyu ne akwai shi'a masu gabatar da Aliyu akan Abubakar da Umar akwai shi'a masu gabatar da Aliyu akan Usman sai ce rawalahu al-Bukhari fi kitab al-ilm Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin shi a cikin kitab al-ilm saha ibn al-Akhram fi kalamihi hadha dan haka ibn al-Akhram yayi kuskure a wannan cewa da yayi me yasa Bukhari ya bar hadisin abu tufail ko kun fahimta sai a yi saboda yana zaƙewa wajen tashayyo da haka sai yake cewa unzur hadiyar sari ka duba hadiyar sari muqaddima ce ta fatihul bari jama'a kun fahimci wannan magana sahabi ne kun sa akwai sahabbai waɗanda wannan rikicin na aliyu sai suka koma bangaren aliyu kamar shi abu tufail kamar abu zarri kamar abin nan mai abdullahi dan abbas suna nan kamar ammar ibnu yasir to amma ifrati din ko tafriti din wajen abin nan da suke wato ya zama suna da ifrat sun zaƙe a wajen abin nan a wajen goyon bayan aliyun to shine matsala sai dai bai kai ga ba a taɓa samun wani sahabi yana kafirta abubakar ko umar ko yana kafirta usman ba ina fata an gane وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء yace to akwai wani ra'ayi kuma kusa da wannan akwai malaman da su kuma da suka tashi bambancewa wancan ba sun ce guluwi ba guluwi da wanda bai da guluwi ko nan kuma sai suka ce to bid'ar da ta zama ta yi kauri kamar jahamanci jahamu dan safwan suna musun kaddara suna musun siffofin Allah da rafidanci zagin abubakar da umar da kharijanci shine khawarijanci ganin halaccin jinin waɗannan sahabban waɗanda ɓangaren aliyu da ɓangaren mu'awiya da ɓangaren usman ɗin kun san su khawarij fa ina son ku san yadda suke kafirta aliyu haka suke kafirta mu'awiya haka suke kafirta amr ibn al-as haka suke kafirta abu musa al-ash'ari duka kowa kafiri ne to kaji wata matsala kuma to sai malam yake cewa wal qadri da kuma wanda yake da aqidan musun kaddara cewa Allah bai san abin da za a yi an jima ba ko gobe wal bida'il mukhaffafa da kuma sai suka ce a bambance tsakanin mai ganin irin waccan bid'a da kuma wanda yake da bid'a mai sauki zati shubahi wadda ainihin wato take da shubuha kamar me sai ce kal irja'i kamar wanda yake murji'i ne shine misalin da na buga muku dazu haka samu mazinaci ana ce mishi duk wanda ya zina kaza da kaza da kaza sai ce to amma ba ku ganin musulmi ne ba ku ganin Allah yana cewa rahmati wasi'at kulli shay'in ba kaga ya makalkale da wasu shubuhohi madadin ya fahimci ai yanzu da ake mishi wa'azi ba kafirta shi ake ba ana son ya barbar nan ne shi kuma yana kallon rahama Allah duk ta wuce wannan abin da kuke faɗi to kaga wannan shubuhar shi ai wannan bid'ar shi bata kai kamar wanda zai ce Allah bai san abin da za an jima ba ko ya bude baki ya ce mala'ika Jibril yayi kuskure ko ya bude baki ya ce Aliyu Allah ne ko makamantan haka to wasu suka ce in bid'an mai sauki ce to amma ta tsanani ka a karba qala ahmad fi riwayati abi daud ahmad a cikin riwayar abu dauda ba ahmadu dan hanbali ba afwan ahmadu dan hanbali kai ahmadu dan hanbali a cikin riwayar da abu dauda yo daga gare shi ku kiyaye yace ihtamilu min al murji'ati al haditha ku karbi hadisi daga wurin murji'a wa yuktabu anil qadari haka nan ba kadare ma ana karɓe daga gare shi idza lam yakun da'iya in ba ya kasance yana kira zuwa ga bid'ar ba wa qala al-marruzi marruzi yace ko eh haka marruwazi marruwazi haka eh amma dai wannan marwaziyu ko marruzi ina fata an gane yace kana abdullahi abdullahi ya kasance yuhaddisu a kana abu abdullahi yuhaddisu anil murji'i idza lam yakun da'iya abu abdullahi wa kenan imamu ahmad ya kasance yana karban hadisi daga murji ba murji'e idan har bai kasance yana kira zuwa ga wannan bid'ar ba to ga bayanin da malam professor yake cewa zai yi mana insha Allah ta'ala an ba ku manta ba can baya da ya kawo ko sai yake cewa al-mu'tabad fi hukumi riwayatil mubtadi'a an yuqbala haka ne al-mu'tamadu fi hukumi riwayatil mubtadi'a an yuqbala hadithul mubtadi' alladhi lam yakun lam yukaffir bi bid'atihi wa lam yakun da'iyan ilaiha ce maganar da take madogara game da karɓar riwayar ko riwayoyi masu bid'a shine ana karban hadisin mai bid'a matukar ba yana ainihin wato kafirta bane da bid'a shi kuma baya kiran mutane zuwa gare ta qala ibn salahi ibn salahi ya faɗi fi ulumil hadith a ulumil hadith shafi na ɗari da uku zuwa da hudu yace wa hadha madhhabul kathir aw al akthar min al ulama wannan shine ra'ayin da yawa ko mafi yawancin malamai ma wa qala abu hatim ibn hibban al busti min a'immatil hadith الداعية إلى البدعة إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ابن هبان يتي لباما مباكي تايا شيني معنى قاطبة جميعا قباء تايانسو سنشي بحالت أكربي رواية ولن أن بدع ميكرا زواغ بدع أربع سي ابن هبان يتي لا أعلم بينهم فيه خلاف بل سنواني ساباني قمد هكذا ويؤيد هذا المذهب إجماع الأئمة على تلقي الصحيحين بالقبول kuma abin da zai karfafi wannan maganar jama'a shine malaman musulunci sun haɗu akan a karɓi bukhari da muslim kai tsaye wa fihi ma ahadithul mubtadi'a ghairu da'iya ghairu du'a a cikin bukhari da muslim akwai riwayoyin waɗanda suke ainihin wato yan bid'a ne sai dai kuma yan bid'a ne ba masu kira zuwa ga bid'ar ba sai ce fa huwa khairu shahidin wannan kun fahimta wannan hujjar ita ce hujja mafi alheri litaqawiyati hadha al-madhhab dan karfafa wannan mazhabi wani mazhabi kenan mazhabin cewa za a karbi riwayar dan bid'an da bai kafirta ba matukar baya kira zuwa gare ta sai ya ce wa fi ra'ayi ni a ra'ayi na inji shi professor Nuruddin Itar أن هذا الضابط يتناول بالتضمن ما سبق من التقرير baina man yaghlu fi bid'a min at-tafriqi baina man yaghlu fi bid'atihi wa man la yaghlu yace to amma fa ka sani wannan ka'idar a ra'ayina za a kiyaye ta ne tare da tattaro bambance tsakanin wanda yake zurfafawa da wanda baya zurfafawa kenan sai a ce wanda bai kafirta ba kuma baya kira zuwa ga bid'ar kuma bai yi zafi a cikin bid'ar ba sai an hada ya ce wa man yastahillu al-kadhib aw la لأن الداعي إلى البدعة يكون مفرطا فيها ويجره سعيه لها للكذب كما هو معروف yace mas'ala dangane da wanda ke halatta ƙarya ko baya halatta ta nan ma sai an sake duban wannan ko kun fahimta jama'a sai an yana faɗin mas'alolin da za a haɗa tare da waccan ƙa'idar ne ƙa'idar kun ga ai tun farko abin da ta ce shine za a dubi wanda ke kafirta ba ƙa'ida ta farko ce ƙa'ida ta biyu kuma ba wanda baya kira zuwa gare ta ƙa'ida ta uku kuma fa wanda baya gulu to ƙa'ida ta hudu ce sai an sake duban yana halatta ƙarya ko baya halatta ta idan sai an dubi baya halatta ƙarya haka sai ka ce la yaqulu al-kadhib sai ka ce ta farko fa غير مكفر نبيفا غير داعية ها غير داعية نأطفا غير غالب bai da hudu ya zama ba shi da ba shi bai kafirta ba baya kira zuwa gare ta bai da hudu sannan baya halatta karya to in ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu to a nan ne nake cewa sai an samu malami mai zurfin ilimi da fahimta in ba haka ba tawili zai zo shi ne magana da muka fara ji sai mutum ya duba ya ce to wai eh ba dai an ce dan bid'a bane eh to dan bid'a kuma har an amintu a'a akwai dan bid'a da an amintu a yo in ba haka ba ya ake amintuwa da wasu kafirai akan mas'alar magani ka je likita ne kafiri ya ɗauki magani ya baka kasha idan har ka ce a hanya mutanen da suke son mu mutu in na je suka a'a akwai kafiri likita wanda za ka samu aminci da itmi'nanin nafs wal jawarih ka saki jiki ya ɗauka ya baka haka ne haka yake to shine sai malam yake cewa lallai sai an dubi wannan sai ce li'annar da'iya ilal bid'a ya kunu mufritan fiha sai domin dai shi mai kira zuwa ga bid'a shi zai iya kasancewa mai wucewa mai zakewa a cikin bid'ar wa yajruhu sa'yuhu laha lil kadhib kama huwa ma'rufun yace kuma kwazan shi ga wannan bid'a zai iya sa har ya kai shi zuwa ga ƙarya yace kamar yadda yake sanannen abu ne to Allah ya taimaka wannan fa'ida ce da shi malam Nuruddin ya fitar dan mu ƙara fahimta abin sai ce walam na lahu ala nassin fil jahabi to yana magana ne dangane da maganganun ainihin abu abdullahi ko al'imamu ahmad sai shi ibn rajab yake cewa ko da yake gaskiya ba mu ga wata magana da ya dangane da mai bin aƙidar jahamu ɗan safwan ba annahu yara yarwi anhu idza lam yakun da'iya bal kalamuhu fihi amun annahu la yurwa anhu magana dangane da jahami ba a ga imamu ahmad ya bambance ba tsakanin jahami mai kira zuwa ga bid'ar da jahamiyun da baya kira zuwa ga bid'ar yace abin da magana shi take nunawa kawai magana ce a dunkule gaba daya wadda ita wannan magana tana nuna me ba a karɓar riwaya daga jahami haka sai yace fa yakhruju min hadha anna al bid'a al ghaliza a ƙarƙashin wannan kenan sai mu fita da fa'idar cewa duk bid'ar da ta yi tsanani kat tajahhum kamar jahamanci yuraddu bi har riwayatu mutlaqan za a tura riwayar kai tsaye to menene jahamancin nan ya kamata mu tsaya mu fahimci me jahamanci daga cikin siffofin jahami shine musun siffofin Allah madaukakin sarki da, da, da ta'awilin da yawa daga cikinsu in an ce Allah na sama ya ce a'a ikon Allah ne a sama ƙarfin Allah ne a sama to yanzu kaga a nan me yake son ya ce ya yi inkarin kasantuwar Allah a sama to malam abin da yake cewa wannan irin bid'a ta yi tsanani to shine kullun nake cewa ku rinka tsaya kuna fahimta yadda al'amura su dan yanzu da azu sai ka ji mutum ya ce ai babu jahamawa a Najeriya wai shi jira yake sai sun kafa kungiya sun ce mu ne jahamawa waɗannan da suke ta tafsirai suna ta karatun hadisai suna musun waɗannan siffofi ya karanta hadisi ƙarara ya ji hadisin ya zama mishi karyewar baya ya karya alkadarin shi sai ce wannan hadisin ko da an samu wasu da suke ɗaukar zahirin shi amma masu ɗaukar zahirin wannan hadisin mujassima ne masu kwatanta Allah da jiki ne to kwatanta Allah da jiki kuma kafirci ne na haka wannan hadisi baya nufin Allah yana da hannu yana nufin Allah yana da iko ne wannan jahami ne shine malam yake cewa irin wannan mutlaqan ana tura riwayar shi in ya zama ana tura riwayar shi jama'a wani alheri ne na kuce wa ai suna da ilimin lugha suna da ilimin kaza sai a je a yi a wurin su in wannan fatawar mun ɗauke ta a shekarun baya abin da zamu ce zuwa yanzu wai ba a samu ahli sunna sun samu waɗannan ilmomin bane sannan wai ba a samu ahli sunna sun yi tasaddi bane dan karantarwa ya kamata wallahi ahlus sunna musu shiga cikin taitayin su in kuka tura mutanen ku suka tafi suna karatu wurin yan bid'a abin da zai faru fa dan lokaci kaɗan fa waɗannan ɗaliban naku za su zo suna faɗa da ku yanzu cikin ku waɗanda kuke karatu yanzu a ABU ko a BUK ko makamantan jami'o'i haka waɗanda yan bid'a sun yi katutu a faculties na arabiya musamman shibuhohin da suke saka wa jama'a a wajen darussansu lecture zo zai ne muku lecture nan akan lugal arabiya ne zai zo ne muku akan ta'addi ne da ala kawai amma a ƙarƙashin wannan darasin sai ya dawo ar-rahmanu ala al-arshi tawa ya fi sai kace-kace da ma'anarta a bisa aƙidar ahli sunna sannan sai ya wulaƙantar da masu wannan aƙidar a gaban ku kaf nasa sai kaza da yawa idan ba ku lura ba wallahi na ba ku asamin daga yau ku yi nazari da yawa ɗaliban ahalin sunna za su tafi jami'o'in nan karatun lugal arabiya in suka da su da suna ta sukar aƙidar da muke karantarwa in su da suna yaƙar mu suna kyamar mu ashe kenan lokaci yayi a ce ahalin sunna sun samar da wuraren da za su fara ba da diploma da digiri domin in dai da gaske ne a tsawon waɗannan lokuta shekara talatin da ta wuce an samu wasu sun yunkura sun je sun yi karatu muna da waɗanda suke da yi menene a post dm a arabiya ko kuma na na na na na na na university wannan na nce ba yawa suna da ba a arabiya suna da ba islamic studies suna waɗannan da yasa ba za su karantar ba sai ka ba za su karantar ba sai sai ku fara on affiliation sai ku je ku samu wani wuri sai ku ce za ku fara karantar da diploma asalin ilimi an zauna an gane cewa yanzu ba gini ne ilimi ba wannan ba wai a Najeriya ba kai duk waɗannan jami'in da ake zuwa Malaysia ake karatu in ka je za ga nan flat hawa ɗaya sai ka ji an ce nan ne department na economics wani yana ne ne maka barazana ya tafi karatu economics masters ko phd a malaysia a flat ne guda ɗaya a nan faculty su sai ka tafi wata anguwar sai ka ga can ne nan kuma department na engineering ne a haka university din take calakal university da haka ake karatu amma me yasa karatu yake da quality saboda akwai personal akwai human resource akwai malamai ashe yanzu idan akwai malamai a rumfa kwanan nan yanzu za mu fara ba da diploma to sai mu je sai mu affiliate da wata jami'a wadda ita jami'ar da sunanta za a rinka ba da diploma amma karatun fa sai mu kawo muna da mutum biyar suna da master muna da mutum uku suna da phd muna da mutane goma waɗanda suke da ainihin first degree sannan sai a fara ko da syllabus din nasu kuka ɗauko cancan kuka zo za ku karanta alherin da ke cikin haka shine ku ba za ku fesa musu guba dangane da bid'a ba alheri na farko ke amma wallahi ku je ku samu da yawa daga cikin waɗanda suke karantawa a jami'o'in nan da sauransu suna da kyamar sunna suna da kyamar malaman ahlus sunna kuma suna zuba wa ɗalibansu ƙiyayyar ahlus sunna ko da fa su zaka ga cewa wai basu bayyana suna bin aqida kaza ko kaza ba ko amma ba ga suna cewa ku ne ku ne kuke zuwa wurin waɗannan ki ta bata muku lokaci shikenan Allah na san Allah na san Allah na san shikenan yanzu duk mun yadda Allah na sama shikenan sai mutum shiga aljanna sai ka ce eh sai zo yana kawo maka matsalolin tattali na duniya matsalolin kafirai sun dame mu nan kafirai sun yi tun da aka haife ka kake kama bbc kake jin kafirai sun dame ku so kana da laifi akan wannan abu da za a ce to kuma sakamakon haka abin da yake da muhimmanci kar ku ɗauke shi da muhimmanci saboda me saboda ne ku sassauta amma fa bari ku ji a sanda yake sukar ku ku kun ki ku sassauta a sukar da yake muku su fi waɗancan masu inkarin abin da kuma kuke a kai su kuma baya suka su ba zai ce su ma masu suka kaza da kaza su ma suna raba kan musulmi a'a su za su kawo kowace shirɓagiya su ai abin tausayi ne abin tausayi ne su su dan mai an ce kaza an ce kaza an ce kaza saboda haka dole ne ahlus sunna su gane haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye yace walam na kifto gashi nan sai ce wal mutawassita sannan kuma haka waɗanda suke tsakatsaki kalqadari kalqadari inna ma yuraddu riwayatu da'i ilaiha wanda yake da aqida ta qadariyanci jama'a ana tunkuɗa riwayar wanda ke kira zuwa ga wannan aqida ne wal khafifa kal irja'i haka nan kuma an fahimta wanda yake da khafifiyar aqida wadda ainihin shi bid'a shi khafifiya ce mai sauki ce kamar murji'anci هل يقبل معها الرواية مطلقا أو يرد عن الداعية يتيتو in aka ce wannan yana murji'i ne yana da aƙida ta irja'i mutulakan in ya kawo riwaya za a karɓa ko kuwa za a tunkuɗe mai kira zuwa ga wannan irja'in sai ce ala riwaya ta ni maganganun riwaya biyu ce gashi nan waɗannan riwayoyin guda biyu dai sai ya sake tattauna mas'alar kusan irin yadda ya tattauna ta a ɗazu mas'alar ita ce ko da murji'i da ake ganin yana da sauƙi game da bid'a ko in dai da'iya ne ilaiha ba za a karba ba kullu man yad'u ila bid'ati mahama khaffa wa mahama khaffati da'awa wa di'aya to kawai ayi watsi da shi da riwayar shi ma wanda yake ya kudurta abin ne wani yana da kudurta abin amma in ya zo karantar da ku sai karantar da ku gaskiyar abin amma shi kuma ya kudurta khilafa zalik to wannan yana da saukin al'amari Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan ita ce mas'ala ta biyu jama'a mas'ala dangane da riwaya ta da'iya alƙawarin da ne muku anan insha Allahu ta'ala zan kawo muku misalin ire-iren waɗannan daga cikin Bukhari da Muslim wanda mun fara jin cewa mala yana cewa domin in aka ce za a ɗauki lazimin din riwayar mubtadi'i ba za a karɓa ba eh to za a tura riwayoyi da yawa a Bukhari amma kyakkyawan misali da ke nuna a a farrake a bambance tsakanin adda'iya wa gairin da'iya shine me shine riwayoyin bukhari da muslim da suka karba to zamu zo kansu insha Allah to mas'ala ta gaba ita kuma tana shafi 86 wadda in mun zo zamu karanta ta ita ce riwayatu thiqati an ghairi as-thiqa an ghairi thiqa amintattu zaka ga suna yo riwaya daga wurin mutanen da ba amintattu ba ya za a sarrafa irin waɗannan riwayoyi saboda akwai rigingimu masu yawa a ƙarƙashin wannan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka za mu saurara a nan insha Allah na'am eh na'am na'am na'am Mm. eh eh eh, amma kuma shi abin da yake kokarin da eh, to kaga wanda yaje yana lecturing game da mathematics kenan ina wanda yazo yana lecturing game da islamic studies ina wanda yazo yana lecturing game da usuluddin ina wanda yazo yana lecturing game da shari'a asalin abin da ya faru wallahi tallahi duk rashin jin maganganu da nasihohi ne irin sunan su mala abubakar gumi in ba haka ba subhanallahi a yanzu da ahlu suna suna da gawurtattun professors a duk waɗannan fields da ake magana so asalin abubuwan shine wato ina gaya muku kuma waɗannan matsalolin fa a yanzu kuma ko da sauƙi fa in kuka sake a yanzu ɗin masu aka wuce yanzu ko za su ƙara zama worse than ever before ma'ana malawa bakar gumi ya yi ta faɗe ba a ji ba yanzu mu ma da muka gaje shi muka zo muna faɗan in aka ƙi jin ko nan da shekaru ashirin masu zuwa sai an yi kuka fiye da yadda ake a yanzu don haka wallahi dole ne mutanenmu a hakan ɗin da ƙyamar da wannan habaicin da wannan duk abubuwan ko ya rage mana ɗayan abu biyu na farko shine in ma za mu iya fita waje to kun ga fita karatu yanzu waje musamman karatu na addini to wallahi kullum ana ƙara takura al'amari ne kullum ana ƙara matsaye al'amari kaji ɗaya ba wai kai kanka da ke nan ba su malaman da jami'o'in da za ka tafi karatu kullum ƙara takura su ake ƙara sa musu ido ake ƙara ƙoƙari ake a mayar da su daidai da tunanin turawa saboda turawa kada su ce nan ta'addanci ake a ƙarƙashin haka in can kake harin ka tafi ka ji halin da ake in nan ne kuma ga halin da ake kenan yanzu sai ka duba idan da sauƙi sai ka tafi nan ɗin amma ni abin da nake cewa ba kamata ya kowane jack and harry kowane ɗan ma habba wa dabba a bar shi ya tafi ya karanta islamic studies ko kuma lugar arabiya a wannan ƙasar ta ba kamata ya zama za a samu wasu ne waɗanda an san cewa suna da nuna da gogewa wadda in ma shubuhar aka kawo da nufin a tsogale su magana zai iya miƙewa yana da lahja ƙawiyya yadda zai iya tashi ya magana magana da aƙalla in ma da shi ake ɗin to ya nuna ya fahimci da shi ake kuma ya ba da ansa tunda jami'a ce wuri ne na 'yancin magana eh hmm. ai dama me na ce amma na ce a dubi waɗanda suka yi ai in zaƙaƙuri ne malam duk wannan baƙin cikin nasu ba zai yi ba duk wannan da kaga ana taɗiyewa madadin zai gama jami'a a shekara hudu ya kai shekara shida ko dama ɗan fas ne ko ɗan tutu ne sai ƙoƙarin mai da shi third class dan third class ne sai kokarin mai da shi pass amma yana running on first class duk abin da za a da shi tsayar a da shi tuwa duk inda ka isa yanzu da tuwan a duniya za a ɗauke ka da karama duka saboda haka asalin abin da ni nake gani wato akwai nau'in mutanen da in suka tafi za su yi karatun to babu shakka su ne suka dace saɓanin ya zama kawai yanzu galibi ba'ifan ustazai ne ma galibi ake turawa ko kuma suke tafiya ma karatu madadin a samu wanda yake da hazaka yana da gogewa yana da kwazo da an ɗauko matsala zai miƙe inda larabci malamin yake magana ya tashi ya magana da larabci to Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu